العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau asabar 27 ga watan ramadan ba hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam shekara 445 wanda ya dace da shida ga watan hudu hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na iya sunna da ke nan ogun fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu tashi aya ta sha biyu na sha uku aya ta sha uku yau za mu tashi daga kan aya ta sha biyu insha Allahu kamar da muka faɗa jiya za mu rufe tafsiri gobe in Allah ya kai mu akwai wanda ya rubuta tambaya wata takarda mai tsayi kamar wasiƙa ko tambaya ne ko menene da wala ban sani ba ga tanan tana da yawa wannan ba za ta karantu ba kuma ga rubutun makaranta shi sai an shirya wanda ya rubuta wannan takarda ya ba dan agaji ina ga sai neme ni mu yi min bayani mai ke cikin takardan saboda ba za ta karantu ba yanzu gobe kuma ba za mu karanta kowace tambaya ba saboda rufe karatu za mu insha Allah ko ya same ni an tashi a karatu yanzu ko kuma ta hanyar waya insha Allah nan ban waya ta ba ta wahala kaman ji dan kwambo ce kowa mana da nan wayan shi ya ce a gombe ko dan a ci baka tare ba ni nan talba zai baka kamar da na faɗa za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratu maryam mai allah ya ce a rama ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar da muka yi bayani jiya bayan abin da ya faru tsakanin nana maryam da ainihin tsakanin annabi zakariya da mala'ika har zuwa lokacin da aka haifi ɗan allah sai ce ya yahaya ya kai yahaya wanda shi ne sunan ɗan annabi zakariya allah ce da shi hudul kitaba bi kuwa karki littafi bi kuwatin ai bi jiddin wacce halin ka rike littafin attaura riko na gaskiya kuma riko na gaske ba riko na sakainan kashi ba wato karkai wa attaura rikon wasa daga ciki ka ainihin rike shi da gaske wajen koyon karafin shi dama ya koya kuma ya iya kai kokarin aiki da duk abin da kuma yake ciki na sakon ubangiji subhanahu wataala to kaga nan kai ma a matsayinka na musulmi sai a ce da kai kudul kitaba bi kuwa ka rike alkur'ani riko da gaske wajen koyon karatun alkur'ani da kuma aiki da abin da ke cikin shi domin zaman lafiyar musulmi gaba daya yana cikin koyon karatun alkur'ani mai girma shi yasa malamai suka ce yana daga cikin a nakasu da kuma taɓewa a ce mutum bai iya karatun ƙur'ani ba musamman abin da yake ya zama na wajibi ka koya tunda ba a sallah sai da qur'ani haka ne ko ba haka ba karatun qur'ani yana daga cikin rukunai na sallah in an ce rukuni abin da ya mafi wajibi karfi kaga duk sallan da aka yi da babu fatiha sallan ba ba an gane ko da dukkan ittifakin malaman mazhabobi duk sallan da aka yi ba fatiha sallan ba ba mutum ɗaya ne zai salla ba fatiha allah karbi sallan shi waye ne na mutum ɗaya ne tak zai salla ba fatiha kuma allah karba aron ma waye ne an gane ko shine mutumin da sabon musulunta yanzu ya musulunta bai iya komai na ƙur'ani ba idan ya kabbara ya shiru ya ruku Allah zai karbi sallar shi ko bai ce komai ba ina fata an gane amma kai da kake musulmi shekara da shekaru kai baka da uzuri Allah ba zai karbi sallan ka ba matukar sallan babu fatiha a ciki Allah ya kiyaye to ya zama wajibi ga musulmi alal aqalla ya iya karatun fatiha da sura ko da fatiha da kul huwallahu ahad ne sannan kuma shi karatu ba a koyon shi kawai don kaji ana yi shi talkini ne sai an koya maka saboda larabci yana da haruffan da babu yaren da yake da shi kuma larabci yana da haruffan da ka canja ma'anan shi zai koma wani abu daban ina fata an gane larabci ne kaɗai suke da ha da kuma ha kuma kowanne ma'anan shi daban to wurin ha idan ka sa ha ma'anan sai canza haka larabci kaɗai ke da ha da kuma ka ina fata an gane duk inda ka kawo ha a matsayin ka ma'anan ya canza larabci ne suke da sadun suke da ainihin sinun suke da sa'un ina fata an gane idan ka ce sadidu da sinu da sun kashashe ya zamo abin da yake kamun daidai ittaqullaha wa qulu qawlan sadida abin da yake miƙaƙƙe babu karkata a ciki babu ƙarya babu kaza shine sadid in kuma kace sadidu da sadun shine gurbataccen jini diwa kalli yadda suka sha bambar to in ba an koya maka ba yadda ake faɗan su wajen sadidu ya kawo ya ka kawo sadidu ga kuma sa sadiyu sai ya zamo nonon mace ina fata an gane to larabci ke da wannan abu wajen alhamdu in ka ce alhamdu ya koma wani ma'ana daban to waɗannan abubuwan sanin su wajibi ne musamman abin da shafi fatiya kamar ka ɗauki hatta wajen kiran sallah muna yawan gaya wa ladanai na ji wani ladani ana masa gyara jiya idan misali wajen ashhadu idan ka ja ka ce ashhadu wanda haka wasu ladane suke ya koma kokonto kenan madadin ashhadu Allah ilaha illallah mun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai ka ce ashhadu mun shaida kuwa kaga kana shakku kenan to wajibi na matsayin mutum na musulmi ya san waɗannan abubuwa wasu suka ɗauki abun wani abu ne wai sabo kamar ya sabo kai ne da baka san shi ba ina fata an gane sannan kuma kar ka kafa hujja da ai mu haka iyayenmu da kakanni suka yi su suna da uzuri a wurin Allah iyayenmu da kakanni da suka mutu akan wannan ba su sani ba Allah zai gafarta musu yanzu kai ilimi ya zo maka baka da hujja shine bambancin su da kai su ba su sani ba kuma har ga Allah sun yi ne da kyakkyawan niyya insha Allah kuma suna aljanna insha Allah amma yanzu ni da kai bamu da hujja dan ilimi ya zo mana su kuma ilimin bai zo musu ba an gane wannan abin da kyau shine khuzul kitaba bi quwwa ka rike wannan littafin bi quwwatin da gaske kaga abun mamaki a ce musulmi shekara ta 70 bai iya fatiha ba shekara 70 a ce dino mela ya fi ka iya fatiha wanda ba musulmi bane ba kawai zama cikin musulmai yasa ya koyi fatiha har ayatul kursi dino mala ya sai da yi yana kalubalantar wani dan takara musulmi yace in ka isa ka zo kai irin wannan kai ma kuma abun kunya bane wannan Allah ya sauwaje ya ya haya kuzul kitaba bi quwwa ya ya haya ka rike littafi bi quwwatin da gaske wa atainahu hukuma Allah ce mun bashi hukunci sabiyan yana dan karami yana dan yaro sai Allah ce wa hananan sannan mun bashi kuma ainihin sanyin zuciya yana da tausayi yana da rahama yana da jin kai annabi haya bai zama mai kaushin zuciya ba bai zama mugu ba bai zama mai kyashi ba bai zama mai bakin ciki ba shi yasa idan mutum ya zama mai kyashi ga bakin ciki ga mugunta to sai abin da hali ba za a taba zama lafiya da shi ba kuma irinsu ma ba a ba su shugabanci in shugaba ya zamo mai kyashi ga mugunta ga rowa to al'umma ba za su ji daɗin shi ba shi sa irin waɗannan ko shugabancin anguwa ne kar a basu balle shugabancin gari ko jiha ko ƙasa ina fata an gane to sannan Allah ya ce ya bashi kuma wannan abu ne min ladunna Allah ya ce daga wurin mu wa zakatan ga kuma tsarki tsarki na zuciya tsarki na ɗabi'u ya zama mutumin kirki wanda yake baya sabon Allah yace wa kana taqiyan ya kasance taqiyan ay muti'an lana fi kulli ma na'muruhu bihi mai takawa yana yi wa Allah da a cikin duk abin da Allah umarce shi da shi kaga waɗannan darajoji ne har guda nawa guda hudu wa atina hukuma sabiya mun ba shi hukunci yana dan yaro kaga na ɗaya kenan wa hananan Allah ba shi zuciya wacce yake mai taushi sannan wa zakatan ya ba shi kuma tsarki wa kana taqiyan ya kasance kuma taqi mai tsare dokokin Allah na biyar wa barran bi walidai Allah ya sanya annabi a annabi haya mai biyayya ga iyayen shi walam yakun jabbaran bai kasance mai girman kai ba mai jiji da kai asiyan mai sabon Allah Allah ya tsarkake shi daga girman kai ya tsarkake shi daga jiji da kai Allah mai da shi mai kankan da kai kun san akwai attawadu shine kankan da kai akwai kankan da kai akwai kaskantar da kai akwai girman kai akwai girmama kai kowanne ɗaya haramun ne ɗaya mai kyau shi kankan da kai ya halatta abu ne ma da ake kwadaitarwa shine kar ka zama mai girman kai ka zama mai tawadu'u kaskantar da kai mai ayin ina fata an gane wanda baya ji da kai akwai kuma kaskantar da kai shine ka ɗauki wulakanci wani musulunci kuma baya so musulmi bai ɗaukan kaskanci ina fata an gane musulmi yana da izza shi yasa ga waɗanda suke zuwa aikin hajji da umra idan na tambaya wajen sa ihrami za ka ga waɗansu suka rufe jikinsu gaba ɗaya waɗansu kuma sukan bar nan ɗinsu a waje wanne ne ya fi na? na? kowa sai ce a bar nan ya fi shi barin nan ɗin kuskure ne in ba wurin ɗawafi ba ina fata an gane a wurin ɗawafi annabi ya buɗe nan ne shi sahabbai ma duka suka buɗe kun san mai dalili a lokacin da annabi ya zo hajji kafiran baka su zo sun zazzauna suna kallon sahabbai suna ɗawafi to abin da ya kawo su shine gulma wai an ce da su sahabbai suna shan wahala a madina duk sun rame sun bushe sun kanjame saboda tsaban wahalar madina sai annabi ce to sun taru a ɗakin ka'aba don su gama muna ɗawafi idan kun je ku buɗe nan ɗin ku don su ga damtsan ku ce har yanzu fa da sauran mu ba mu rame ba dalili kenan an fahimci wannan abin da kyau to a ƙarƙashin wannan shine malamai suka ce asali shine mutum ya rufe jikin shi gaba daya a wurin dawafin shine ake bude ainihin a gefen hannun dama tun dawafin dama haka ake yi shi to a wannan gaban walam yakun jabbaran asiya to kaga ai sahabbai me yasa suka bude saboda ba za su dauki kaskanci ba sun nuna suna da izza akwai izzatun nafsi da ake so duk musulmi a ce yana da shi ka ji cewa kai fa ba makaskanci ba ne ba ina fata an gane shi yasa al'ummarmu da ta ɗauki kaskanci a najeriya shi yasa kullum take ci baya idan ka dubi misali 'yan siyasan kudu za ka ga mutum ya tashi a ko'ina yana gadaran shi ɗan kudu ne kuma shi kirista ne zai defending addinin shi zai defending yankin shi akan komi ina fata an gane kuma su sa ku a gaba da cece ku ce islamization wane na wane ne an yi kaza an kashe wani an kashe kiristoci wayar kokon san ƙarya ne amma su 'yan siyasa mu matsorata suna tsoron su tashi masu yi maganan musulunci su wakilci musulmi a wurin shine kaskanci din kenan kai zama kai da ya kamata kar ka ɗauki kaskanci yanzu su ne ba sa ɗaukan kaskanci ban gane ko kun gane ba kuma sharrin mutanenmu shine in ma za ka tsaya ka yi fighting for them in ka fada cikin wani abu za su kwaye ma baya wata matsala ta biyu kenan idan za ka tashi ka tsaya don ka kwato musu yanci to in allah da kuma da su za ka yi ka kasa idan ka fada wani yanayi sai kowa ya naɗa hannun shi shiru ba ruwan shi shi sa wani lokaci masu ke tsoron tsayawa mutanen nasu amma in ka tsaya dan allah allah kuma sai ya tsaya maka to sai aka yi duka biyu babu ba su tsaya dan allah ba mutane mu kuma ba za su tsaya musu ba sai duk aka taru aka lalace Allah ya sauwake wa kana taqiyan ubarran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya sai Allah ce wa salamun alaihi sallaman Allah akan shi annabi yahaya yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma mutu da ranar mutuwan shi wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tayar da shi kuma yana ainihin rayayye sallama guda uku kenan to sai wasu malamai suka fassara salamu alaihin nan suka ce ana nufin amincin Allah ya tabbata a kan shi amincin Allah ya tabbata a kan annabi haya ran da aka haife shi da ranar da zai mutu da kuma ranar da za a tada shi sai wasu malamai suka ce a'a ai amincin Allah ya gama tabbata a kan shi in ka kalli ayoyin baya wa atena wa hukuma sabiya an bashi hukunci tun yana dan karami bai balaga ba Allah ya mai da shi hananan wa zakatan wa kana taqiyan ai aminci ya kare anan kun gane ko wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya suka ce duk wannan aminci ne wannan wa salamun alaihi din Allah ne zai sallama ya gaishe shi Allah ne ya ce ina gaida annabi a ranar da aka haife shi mala'ika gaya mahaifin shi ɗankan nan da aka haifa Allah ya ce yana gaishe shi haka ranar da zai bar duniya da aka zo ɗaukar ran shi mala'iku sun ce da shi Allah ya ce mu gaishe ka ya salam ka ji daraja haka ran da za a tada shi ran tashin kiyama yana tashi a ce Allah yana gaishe ka yana ma barka da zuwa za a tafi aljanna to wannan shine sallama uku da Allah ya mishi malamai suka ce abin da ya sa wannan ya fi nuna daraja akan a ce ka aminci a Allah ne zai aiko masa da gaskiya ta a gaisuwa ta musamman to wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi hatta ga wasu daga cikin sahabbai ka ɗauki misali na na khadija Allah ƙara mata yarda matar annabi ta farko kenan kuma ita kaɗai ta zauna babu kishiya mata suna son labarin nan an gane ko na ce na Khadija ita kadai annabi ya aura bai aure kowa ba har ta duniya suka ce Allahu akbar abin ya burge su an gane ko to na Khadija Allah kara mata yarda wata rana annabi yana zaune a cikin daki sai ya aike ta ta je ta kawo masa ko ruwa ko nono sabanin ruwaya an ce da ta ɗauko wani kofi ko abin nan tana zuwa da shi sai ga mala'ika jibrilu ya ce ya muhammad allah ya ce na gaya maka gana na khadija tana tahowa da ƙwarya a hannunta akwai nono a ciki ko ruwa ka ce da ita allah yana gaishe ta allah ne aiko da wannan gaisuwan ta musamman ya turo mala'ika jibrilu ya ce sannan kuma allah ya ce in gaya maka gaya mata allah na mata albishir da wani ka taɓarin gida a gidan aljanna nana khadija kenan an fahimci wannan abin da kyau nana khadija ta zo annabi ce da ita yanzu nan mala'ika jibril ya zo ya ce na gaya miki allah ya ce yana gaishe ki salamun lahi alaiki ta ce ni din allah ke gaishe ni aka ce ke din ne an gane ko uwar alkasim da tahir da fatima da zainab da ummul kusum da ruqayya yayan annabi guda shida duk ita ta haife su ɗaya ne kaɗai wanda mariya ta haifa ibrahimul mu'azzam wannan ba ƙaramin daraja ba ne ba shi yasa na aisha take kishi da khadija ko wata taɓa ganinta ba ko ganinta ido bata taɓa yi ba ta ce babu wata mace a duniya da na kishi da ta kamar na khadija ta ce ko ban taɓa ganin ta ba kawai labarin ta nake ji sai a yanka rago a gida annabi ce a yanki kaza akai anguwancin akwai kawar khadija a yanki kaza akai anguwancin akwai kawaye fa ba ma yan uwanta ba wata ran annabi yana zaune wata mata ta zo ya tashi ya taro ta ya shimfiɗa mata mayafi ta zauna suka yi hira ya bata ainihin full attention din shi da ta tashi ta tafi aisha ta ce wannan kun wace ce ya ce ai tana kawo mana ziyara lokacin khadija ta ce mun shiga uku har sai da ya kai rana aisha wata ran ta ce kai ya rasulallahi na na khadijar nan fa tsohuwa ce me ya kada mu da ita bayan allah canja maka da budurwa yarinya kaza kaza ya ce wallahi allah bai canja min wanda ya fita ba sai da annabi ya rantsuwa ya ce wallahi Allah bai canja min wanda ya fi Khadija ba ya ce ta so ni a lokacin da kowa ya ni a makka ta taimake ni lokacin da aka ƙi taimakona ta ba ni dukiyanta gaba ɗaya lokacin da kowa ya hana ni nashi ce magana an canja ma bai taso ba sai sha shekaran da ta rasu annabi ke kiran shekaran ma da amul ba'as shekaran bakin ciki amul huzni ina fata an gane Allah ya ƙara mata yarda to yanda Allah ya aiko na na Khadija da gaisuwa haka nan ya aiko annabi Yahaya shine wa salamun alayhi Allah ya gaishe da annabi Yahaya gaisuwa ta musamman ran da aka haife shi haka ranan da zai mutu haka ranan kuma da za a tashe shi Allah ya kara masa salati da sallama wanda ita ce karshen kisan annabi Yahaya Allah ya kara masa rahama kai tsaye za mu shiga cikin kissan na na Maryam mu karanta abin da ya sauka insha Allah mai Allah ya ce واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ubangiji subhanahu wataala ya ce wadhkur fil kitabi maryam ya kai wannan annabi mai girma ka ba su labari ka ambata fil kitabi cikin alqur'ani maryam labarin na na maryam na na maryam yar annabi imran wanda mun faɗa jiya da shekaran jiya kissan aihuwanta haka ne ko wanda baya bukata a maimaita wanda mahaifiyarta ta yi bakance allah ya ba ta ɗa namiji dan ta sadaukar da shi zamo aikinsa kawai hidima ga baitul maqdis shine masallacin kudus wanda ke hannun yahudawan isra'ila a yanzu allah ta'ala ya kwato shi bayan an haife ta sai aka haifi mace ita kuma tana roƙon namiji take cewa walaisa zakar kal unsa eh ai da namiji ba kaman mace bane ba saboda rudewa madadin ta ce walaisa al unsa ka sai ta fara kawo namiji aka ce saboda kawai rudewa madina ta ce an ya mace ba kamar namiji ba ne wurin hidiman masallaci sai ta ce wa laisa zakaru kal'unsa wa in nisan mai tuha maryam ta sa mata suna a nan ne malamai suke cewa ashe ya halatta mace ta yi waɗa suna kenan dan a lokacin da ta haife ta ita ta sa mace ce wa in nisan mai tuha maryama ya halatta matarka ka ce idan aka aihu ko bana gari ki sa waɗan suna wanda kika zaba ko kuma kun shawara a sawa ne ko da bara nan kawai ki hudu ba ki sa masa suna ya halatta an fanci wannan abin da kyau yana cikin kuma dalilan da ake sa wa da suna ran da aka haife shi nana maryam an sa mata suna ne ran da aka haife ta wa inni sammaitu ha maryam haka ibrahimul mu'azzam an sa masa suna ne ran da aka haife shi annabi ya ce an min aihuwa cikin dare na sa wa dan suna ibrahim sunan kakana ina fata an gane da aka sa suna ran da aka yi haihuwa ya halatta in aka ɓoye kuma sai rana na bakwai na madu ya halatta akwai hadisi cikin sunan na abu dawud cewa a yi waɗa yanka da aski a rana ta bakwai kuma a sa masa suna akan wannan hadisin duk wanda ka ɗauka ya yi ina fata an gane to allah subhanahu wa ta'ala ya ce idin tabbatar min ahliha a lokacin da ta ainihin matsa ko ta ƙaurace wa ainihin mutanenta makanan ta tafi wani wuri sharkiyan yana can gabar da baitul maqdis wato tana cikin masallacin tana zaune cikin mihrab a nan take ibada tana da ɗakin da aka ware mata a ciki take ibada a masallacin kudus ta fita zuwa wajen gari gabar da gari kenan shine makanan sharkiya fattakhadhat min dunihim hijaban sai ta riki shamaki tsakaninta da mutane bi ma'ana ta riki shamaki wasu suka ce ta yi nesa da gari ne ta je tana biyan bukata an ce ta je tana wanka wasu ce ta je tana wanki maganganun masu tafsiri kala kala ina fata an gane Allah da ya ce kawai ta fita wajen gari can makanan sharkiya gabar da ainihin baitul maqdis sai kasance fattakhadhar min dunihim hijaban ta dai uyo mutane shine ma'anar shi duk abin da take wallahu alam ko wanka ne ko wanki ne ko ma menene fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhin mu wane ne ruhi anan malaika jibril yana aka yi maganar ruhu a qur'ani ya zo da risala ko da sauka ana nufin malaika jibril Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin malaika jibril kenan yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi na ma malaika jibril kenan wala qad atina musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atina isa ibn maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus na ma jibril kenan tanazzalu malaikatu war ruhu ilayhi ina fa war ruhu fiha ce nazal lahu ar-ruhu du ana nufin malaika jibrilu to sai muka aiko mata da malaika jibril fatamassala laha basharan sai ya bayyana mata a matsayin mutum sawiyar wanda yake madaidaici cikakken mutum ya bayyana mata a matsayin namiji siffa na dan adam yana bayyana sai ta ce mishi ne قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا sai karar sai ta ce da shi tana ganin mutum a gabanta kuma namiji ba ta san shi ba kala ta ce inni a'udhu bir rahmani min ina neman tsarin Allah da kai ya za a kai ka bayyana min ban san ka ba in kunta taqiya in dai kai kana jin tsoron Allah ka bar wurin nan ina fata gane in dai kai mai tsoron Allah ne mai takawa ne to kai hakuri ka bace daga wurina shine in kunta taqiya wannan kaddara shi zaka yi a cikin kwakwalonka ala babi lidabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab an gane ko to anan malamai suka ce wasu malaman tafsiri na irin masu kawo labaru din nan wai da tace inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsari da kai in kunta taqiya in dai kai ne taqiya wai shi taqiyan wani mutum ne wai tatsuniya ne kawai wani mutum ne yayi suna wajen yau mata fyaɗe ko wajen abubuwa na rashin mutunci har suna faɗar siffofin shi ma har da siffan al'auran shi duka irin masu wa'azin turmi na kasuwa ɗin nan a'udhu billahi Allah tsire mai shan giya ka sai da nawazi ayi a'udhu kaman sau ashirin ana ta tsine wa mutane to su suke bada wannan labari wanda iya ɗin nan wani mutum ne mai kala kaza ga har da girma al'auran shi duk suna faɗa wannan duk ƙarya ne in kunta taqiya in kan- in ka kasance mai takawa mai tsoron Allah to ina neman tsarin Allah da kai bi ma'ana tana masa magiya ya bar inda take kala sai ya ce inna ma ana rasulu rabbi ni manzon ubangiji ke ni dan aika ne daga wurin Allah ni mala'ika ne kenan na zo ne kuma li ahabalaki gulaman dan na miki kyautan yaro ina fata an gane zakiyan kuma yaro nagari tsarkakakke salihi mutumin kirki ba yaron banza ba abin da ya gaya mata kenan ki kwantar da hankalinki ni man- manzo ne daga wurin ubangijinki na zo ne don na miki kyauta wanda yake na ɗa daga wurin ubangiji kuma ɗan ma mutumin kirki tsarkakakke sai ta ce mi قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا qalat sai na maryam ta ce Allah ya kone li gulamun ta yaya kuma zan samu ɗa yaya ɗa zai kasance a tare da ni walam yansasni basharun wani mutum namiji bai taɓa shafana ba ni ban yi aure ba ban taɓa saduwa da namiji ba ta yaya zan samu ɗa kaga ta faɗi hujjan da shine abin da yake a shar'ance kuma shine abin da yake a hankalce can mace ba ta aihuwa sai da ɗa namiji yadda namiji ba zai samu ɗa ba sai da mace wannan ka'ida ce haka Allah shirya tun daga kan annabi Adam da dana Hawwa'u ba sake samun wani dan adam ba sai ta hanyar aure ko dole sai ta hanyar mace da namiji shi yasa anan an taba samun wata a wani jiha daga cikin jihohin kasar nan wata waliyya wata ciki kuma bata aure ba aka ce karama ne ina fata an gane wa yana na maryam mata yi yanzu dan Allah wannan hujja ne dan Allah kuma aka yadda fa har ana zuwa kai mata ziyara to akwai abin da yake Allah yakan sa ya faru saboda to tunda misali su an samu waliyya wacce ta yi ciki ba namiji to su samu mana waliyi annabi adam mana a halicci wani waliyi da ba uwa ba uba shi kuma ba haka bane ba in dai karaman da gaske ce kaga wannan iskanci ne kawai alayi halin tatsuniya ne ka'idar Allah shine ba a samun aihuwa sai an samu saduwa tsakanin mace da namiji ko da abubuwa na zamani da ya zo ana ɗaukar sifatin namiji da mace ne a yi da shan da shi haka ne ko ba haka bane ba mace ita kaɗai ba ne dole ko ba ta da aure sai an samu launi an gane ko wannan wani babi ne na fikihu mai zaman kanshi me hukuncin wannan a musulunci malamai sun ba da amsa a kai ina fata an gane babu lokaci sai za mu rufe karatu gobe kun ga muna tafsirin ma da sauri sauri alaji halin dai ta ce walam yamsasi ni bashar wani ɗa namiji bai shafe ni ba bai sauji da ni ba walam aku baghiya kuma ni ba karo ba ce ban kasance mazinaciya ba ina fata an gane shine kalmar baghiya ai zaniya ni ban yi aure ba kuma ni ba mazinaciya ba ta yaya zan samu ɗa ta gaya mala'ika jibrilu haka kala sai ce kazalika irin na jiya kenan al'amuru ka zalika ina fata an gane haka al'amarin yake ƙala rabbuki ubangijinki ya ce na gaya miki huwa alayya hayyinun samar da ɗa ba tare da uba ba a wurinki hayyinun abu ne mai sauƙi don na samar da annabi adam ba uwa ba uba ba abun mamaki ba ne a wurin allah allah ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aksara nas la ya'lamun halittan samai da kasai inda wani abu ne mai wuya mai girma wajen mamaki a wurin Allah to yafi abun wahala ko yafi girma akan halittan mutane ma gaba su duk duniya mutanen da ke ciki halittan sama kadai yafi girma a wurin Allah inda a ce abun yana da wahala bale ba abun da ke da wahala a wurin Allah subhanahu wataala innama amruhu idza arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن قولة فيقول إن جوني مي بيتي تو قال يتي كذلك أي الأمر كذلك هكا الأمر زي كسن ميكي قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس Allah ya haka ne dan mu sanya shi dan da za haifa ya zamo aya ga mutane ya zamo abun mamaki abun mu'jiza har tashin duniya isa har tashin duniya kullum ana mamakin halittar annabi isa wa rahamatan minna kuma ya zamo rahama daga wurinmu annabi isa ya zamo jarrabawa wa duniya mutane sun kasu kashi uku dangane da annabi isa kashi uku aka kasu a duniya wa zai gaya min kason guda uku annabi isa mutane sun kasu uku a kan shi har tashin duniya tun yana raye har a tashi duniya kuma haka ake kashi na farko waɗanda suka yi imani da shi suka ce annabi ne bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya halicce shi ba uba dan ya zamo mu'jiza ya zamo aya ina fata an gane kashi na biyu suka ce dan Allah ne ina wannan ya fi karfin wani annabi an gane ko a haife shi ba uba ai kawai dan Allah ne ma kashi na uku wanda suka ce ƙarya ne kawai maryam ta je ta yi zina ne ta haife shi ita ce aƙidar yahudawa tun da kuma har tashin duniya duk inda ba yahudi yake bai da annabi isa ba shi yasa kullum muna magana da abokan zaman mu kiristoci a najeriya muke ce musu ku da kuke ta maganan goyon bayan yahudawa suna faɗa da larabawa waɗannan larabawa su ne yan uwanku mafi kusa akan yahudawa dan shi musulmi ya yarda da annabi isa in ka taɓa annabi isa sai inda ƙarfin shi ya ƙare amma shi agun bai yahudi annabi isa ɗan zina ne bai taɓa yarda da shi ba ina fata an gane allah ya kiyaye to allah ya ce wali naj'alahu aya ayatan linnas dan mu mai da shi aya ga mutane abun mamaki abun mu'jiza wa rahmata ya kuma zamo rahama minna daga wurin mu wa kana amran maqdiya ki fa kwantar da hankalinki wannan al'amarin an riga an zartar da shi babu gudu ba ja da baya abu ne da amran maqdiyan an riga an zartar an hukunta sai kin aihu babu miji an cika mata da wannan dan ta sallama kar ma ta ce to dan Allah ai hakuri mana aka ce wa kana amran maqdiya wannan al'amari ne wanda an zartar da shi an hukunta idan kuma Allah ya zartar da hukunci babu ja da baya sai Allah ya ce mi فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ana cikin wannan kawai fahamalat hu sai ta ɗauki ciki dan sha annabi isa da ɗaukan cikin da ai duk a lokaci da aka yi ba wai sai an ji an yi laulayin ciki an yi waye wata tara da babu wannan a take abin ya faru shi yasa su yahuda da suka zarge ta da suna da hankali ai suna ganin ta a masallacin kudus ba su ga alamun ciki tare da ita ba ina fata an gane fahamalat hu kawai sai ta ɗauki ciki a take fantabadat bihi makanan ƙasiya fantabazat sai ta ɗan kauce ko ta matsa bihi da shi wannan cikin ko bihi bi sababi ya zama bawo ɗin bawo sababiya ce da sababin wannan cikin makanan zuwa wani wuri ƙasiyan da ke can nesa sai ta bar inda take saboda damuwa wajen ta iyo cikin gari ya ta ƙara baya ta ta shiga cikin yanayin tashin hankali ya za a yi na ɗauki ciki me zan je na ce wa mutane damuwanta kenan shine fantabazat bihi makanan qasiya fa jaa ahal makhadu yawanci wannan zaka ji masu tafsiri suna fassara shi da sai na kuda ya zo mata ina fata an gane na fassaran a larabci ma kuskure ne yawanci haka ake fassara shi akwai bambanci tsakanin ja'a da kuma a ja'a ina fata an gane dan ziyadatul mabna ya dullu ala ziyadatul ma'ana ka'ida ce ta larabci in an ce ja'ahu ya zo mishi inda an ce fa ja'a hal makhadu shine naƙuda ya zo mata ina fata an gane amma fa a ja'a hal makhadu sai naƙuda ya tilasta mata ya jata ila jiz'in nakhlati zuwa ga kututturen dabino kun fahimci wannan abin da kyau domin an ce ma naƙuda ya zo mata aka ce kuma ila sai zama ma'anan ya koma wani abu naƙudan idan ka duba duk manyan tafsirai za ka sun gaya maka fa a ja'aha din nan ba wai ja'aha ba ne a fa a ja'aha ne in an ce a ja'ahu shine kamar ya ja shi ya tilasta mishi zuwa yin wani abu ja'ahu kuma ya zo mishi ku rike wannan abin da kyau fa ja'aha al-makhadu sai naƙuda al-makhadu shine laulayin naƙuda ko zafin naƙuda ko ciwon naƙuda sai naƙuda ya ainihin jata ya tilasta mata zuwa ga ila shi sa ya ta'addi ma da ila ina fata an gane don ba za a ce ja'a ko ila ba a larabci ila ba ta ta'addi da wannan ja'a ba zai ta'addi da a ja'a a ja'a hu ila kaza naƙuda sai ya jata ya tilasta mata zuwa ga juz'in nakhlati kututturen dabino ta je kamar ta dafa shi tana cikin halin damuwa don ba za ta yi tsayuwa ba zama ma kuma ga wahala sai ta dafa ainihin dabino ta tsaya ƙalar sai ta ci ya laita ni ya kai tona mitu qabla haza ina ma da na mutu kafin wannan ranar ina ma da na mutu kafin faruwan wannan al'amari wa kuntu nasiyan na kasance abin wurgarwa shine nasiyan ba mantuwa ba ne ba don kalmar nasiyu shine duk abin da za a amfani da shi bai da amfani a wurgar shine nasiyu shi yasa laraba suke kiran a tsumman da ake amfani da shi wurin al'ada to an gama wurgar da shi ake suna kiran shi da nasiyu da larabci abinda ba shi da amfani ba a bukatan shi sai bola shine nasiyu to kuntu na kasance nasiyan abin wurgarwa mansiyan wanda za a manta da ita kun fanci wannan abin da kyau shine fassara mafi inganci da zaka ga manya-manyan tafsirai suke yi wa kuntu nasiyan mansiya na kasance abin wurgarwa abin da za a manta da ita a doron ƙasa a ce ma kwata-kwata-kwata wannan ainihin ba a masan da ita ba wato kamar ka ce ina ma da ba a yi ni ba kun fahimci wannan abin da kyau shine ma'ana hukuntu nasiyan mansiya ɗazu da nake magana a ja'a a idan ka duba tafsirai da dama wanda da suke ba wa luggan larabci mahimmanci da suke maganan kaman a ja'a sai su ce fa'al ja'aha ina fata an gane fa'al ja'aha ila kaza ko ittararhu ila kaza har suna kafa hujja da in an ce a ja'ahu fulanun ya sha baman na ja'ahu fulanun wa jarin sara mutamidan alaina a ja'atul makhafat war raja'u to anan nana maryam ta faɗi wannan kalman saboda damuwa a musulunci ba a fatan mutuwa kaga ta ce mitu qabla haza to hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa kar ku yi fatan mutuwa ina fata an gane yace duk halin da ka shiga kar ka yi fatan mutuwa la ya tamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi kan ɗayan ku ya fatan mutuwa don wata cuta ta same shi ko wata damuwa fa in kana labudda fa'ilan in ya zamo ba makawa sai kai wata addu'a fale kulka ce allahumma ahayini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya allah ka raya ni in rayuwa ita ce alkhairi a gare ni ko kuma ka ɗauki rayuwa ta in mutuwa ita ce alkhairi amma kawai ka ce allah kashe ni to ka san a wani hali za ka tafi kila ko a yanzu in ka mutu kai dan wuta ne ke sa annabi ya hana amma kila in kai tsawon rai ko da kana aikin sabo kila kuma za ka daina don kullum annabi so yake a shiga aljanna ina fata an gane shi yasa musulunci shi kullum kokarin gyara mutane ba kokarin koransu ba musulunci so yake wanda bai gane bai gane amma ka zo kai wanda suke cikin ma kai ta fitar da su wannan ba musulunci bane ba ina fata an gane kai baka shigo da kowa ba na cikin kuma kana koran shi to me kai kenan babu shi musulunci karuwa yake so wanda ba sa ciki su shigo wanda suke ciki kuma su gane su kara ganewa Allah kara ganar da mu wannan ita ce abinda magabata suka tafi a kai ba ainihin zafin kai da ainihin hauragiya ba to anan sai malamai suka ce da nana maryam tace mittu qabla haza imamul alusi a cikin tafsirin shi ce wa man zanna an na tamanna maryamul mauta duk wanda ya zaton cewa maryam ta yi burin mutuwa kana li shiddatil waja saboda tsananin zafin naƙuda ko damuwar halin da ta shiga faqad asa zanna hakika ya muna na mata zato ta yi wannan fatan mutuwan ne saboda damuwanta za a mata sharrin ta yi zina ina fata an gane shi da abin da ya Allah wannan halin da na shiga ai wannan mutuwa da a yada labarin karya a gari a ce na ya cikin shege ai gwanda na mutu yanzu kaga mai take kokarin karewa mutuncinta da addini sai ana ganin ta waliyya kullun tana masallaci to in aka zarge ta da zina duk wani waliyya abin ya shafe shi kai rabu da su ustazan karya haka ne ko ba haka ba to wannan take kokarin karewa idan ɗaya laifi sai shafi kowa da kowa shi yasa ta yi fatan da wannan halin da ta shiga na abun kunya da zai taɓa mutuncin addini gwanda mata mutu sai Allah ya ce ni فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا tana cikin wannan halin na damuwa da bakin ciki fanada ha min tahtiha sai ta ji an kira ta min tahtiha daga kasanta to a nan sai wasu suke ɗaukan wa daga ƙarƙashin kafanta aka kira ta ina fata an gane akwai kira'a guda biyu akwai fanada ha man tahtaha akwai fanada ha min tahtiha to in aka ce fanada ha min tahtiha ya fi kama da a jingina abin zuwa ga mala'ika jibril saboda ta tabbar wannan wurin ta je ne ta hau kan wani tudu to tana tudun shi yana ƙasa yana hangota ina fata an gane shi ne fassara na farko da malamai suka yi fana da hamin tahtiha bai ji irin kalmomin da take na damuwa da bakin ciki shine sai wanda yake kasanta sai kira ta kamar kana saman bene wani na ƙasa ma magana ina fata an gane ko kana saman rumfa ko ma dai menene ko saman lada kake kana hawa wanda yake ƙasa ya rike ma ai yana ƙasan ka ne to shine malamai suka ce wannan ana nufin mala'ika jibril shi ya kira ta shine fanadaha min tahtiha akwai kira'an fanadaha man tahtaha sai wanda yake kasanta ya kira ta to anan sai malamai suka ce man tahtaha din nan tunda man din nan ismul mausul ne kuma shine fa'ili to ya kamata ya zamo annabi isa ake nufi dan an haife shi kenan ya faɗo kawai sai ya mata magana kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa fassara biyu malamai suka yi ko ya zanto mala'ika jibril ya kira ta ko kuma ya zamo annabi isa waɗansu malamai suka ce an ka duba siyakin ayan duk lamirin da ya zo annabi isa ake magana wali na ja'alahu aga hudin annabi isa ne fahamalatu hu nan ma annabi isa ne to fanada ha ya kamata ya zama annabi isa ne a takaice dai fanada ha min tatiha sai aka kira ta daga kasanta ko mala'ika jibrilu ko annabi isa bisa saɓanin malaman tafsiri aka ce allah ta hazani karki bakin ciki karki bakin ciki kan ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangiji ya sanya miki wani ainihin marmaro na ruwa a ƙarƙashin kinnan ki sun ya kawai za ki gan shi ga wani fresh ruwa a taki allah ya ɓulɓulo da shi a lokacin ki wanke jikinki da shi sannan wa huzzi ilayki bi juz'in nakhla wannan kututturen dabinon da kike rike da shi ki girgiza shi to saqit alayki rutaban dabino nunannu za su zubo miki janiyar waɗanda suke ainihin dab da baki shi ne janiyar ka san akwai nawa sunan shi kusa da baki to janiyar din na abin da ke kusa shine jana ke sa Allah ce wa janal jannataini dan ina fata an gane to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce da aka ce wa huzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza wannan kututturan dabino to saqit alayki rutban janiya dabino nunannu waɗanda suke dab da baki za su zubo miki fakuli ki ci wannan dabino washrabi ki sha wannan ruwan da ke kasanki wa qarri aina ki farin ciki ina fata an gane wa qarri aina ma'anar shi ki farin ciki in an ce ƙarral ainu shine kamar ido ya yi sanyi shine ma'anan shi kamar idon ki ya yi sanyi ai wa ƙarar ainuki sai ce wa ƙarri aina idon ki ya yi sanyi to me yasa laraba suke kiran farin ciki da sanyin ido dalili shine hatta malaman fiqh sun fidda wani abu a cikin wannan suka ce aka kira hadisi ya tabbata dangane da auren budurwa ko bazawara a tambaye ta kira son wane idan budurwa ce kenan aka ce in ta shiru tana so kenan in ba ta so za ta tashi ta tafi ko kuma ta girgiza kai amma in ta shiru ta shaidaniya tana son shi musamman mata aka suke cewa in ba ta so akwai reacting da za ta yi amma in ta shiru da sun kuyar da kai muttafaqun alaihi kenan bukhari da muslim sun rawaito an gane ko to sai suka ce amma in bazawara ce aka ce dole ta yi magana to ya suka fidda wani fikihu aka ce sai aka kira yarinya kina son wance kawai sai ta fara hawaye kina son wane sori kina son wane sai ta fara hawaye bata ce e ba bata ce a'a ba bata girgiza kai ba aga kawai hawaye ya fara zuwa aka ce wani hukunci za a mata na kun sa akwai hawayen farin ciki ko akwai na bakin ciki to wannan wanne ne to sai malamai suka ce bincike ya tabbatar da idan hawaye na bakin ciki ne in ka taba za ka jina da dumi in na farin ciki ne kuma sanyi yake da shi ina fata an gane to sai a kira wata a ce taba mana hawayen nan muji to shine wa qarri aina idon ki ya hawaye na farin ciki daga nan laraba suka dauko farin ciki sai a idon kai hawaye idon kai sanyi bi ma'ana kai kai farin cikin da zai saka kuka an fahimci wannan abin da kyau shi yasa da ka samu wata dattijiya ka ce an biya miki maka sai ta fara kuka wannan menene farin ciki ne idan kakar ka ce ka dan taba hawayen ka ji za ka jera da sanyi inda ya kukan farin ciki ne to wa karri aina ya ce mahaifiyata ki farin ciki fa in ma tarayin na min al'ahdi fa in ma tarayin na min al-bashar ahadan idan kika ga wani mutum akan hanya kowane ne shi ahadan nukira ina fata an gane kowane irin mutum kika haɗu da shi kina fa in ma tarayin na kaga akwai in a shardiya akwai ma wacce ke kuma ainihin ismin sharɗi fa in ma tarayinna min albashar ahadan in kin haɗu da wani mutum kowane ne shi ya tambaye ki fa ƙuli ki ce inni nazartu lirrahmani sauman yau ni kan nayi bakance wa ubangiji na na azumi falan ukallima yawma insiya ba zan yi magana da kowane irin mutum ba duk wanda kika haɗu da shi ki ce ina azumi haka ce as-sawmu anan ana nufin azumin magana ba azumi na cin abinci ko shan abin sha ba dan an ce fakuli washrabi wa qarri aina ki ciki shaka gaba magana azumi kenan kuma da rana ne ta ka ce in kin gamu da wani akan hanya ki ce ina azumi bi ma'ana yau fa ba magana an riga an bata wannan ka'idan saboda abin da zai faru da ta a gaba kafin mu je gaban shine da aka ce da ita ki girgiza wannan kututturan dabino ba kwa kallon a halin da take ciki bai kamata a sata wannan aikin ba tana nakuda a ce ki jijjiga bishiyar dabino kawai dan ya zubo me yasa Allah bai zubo mata da dabinon ba ban gane ko kun gane ba tana cikin zafin naƙuda aka ce ki jijjiga wannan dabinon zai zubo ai da shi Allah sa malaika ya dan karkado abin ya zubo dan a tausasa mata aka ce jijjiga da kanki aka ce saboda dan adam mai tashi ya nema kada ya ci bulus kun gano wannan abin da kyau wannan yana daga cikin fikihun da malamai suka fitar komai ana bukatan ka motsa sai Allah ya taimake ka yanzu Allah ya fidda dabinon ya nuna ya yi komai ke kuma girgiza ya zubo shi yasa abin da bahaushe ke cewa wai bakin da Allah ya tsaga haka kawai ka zauna a inuwa wallahi ƙarya ne dole ka tashi ka motsa kun fahimci abin da kyau bayan da za a bince shiga bakinka sai ka ɗauka ka kai baki to nemo abincin ma kuma ina fata an gane shi yasa wani mai baiti a karkashin wanda yake cewa tawakkal ala rahman fil amri kullihi wala targaban fil ajiz yawman an talab yace wai tawakkal ala rahman kai tawakkali ga ubangiji fil amri kullihi cikin dukkan al'amari yace wala targaban fil ajiz yawman an talab kar ka kuskura ka zamo gajiyayye dangane da nema kullum ka tashi ka nema alam tara anna Allah auha li maryama baka gani Allah ya wahayi zuwa ga nana maryam wa huzi ilayki nakhla tasaqit rutab ki girgiza wannan bishiyan dabino zai zubo miki wanda yake yaro na yace wa in sha'a ko walau sha'a an tajnihi min ghairi hazziha janat walakin kullu shay'in lahu sabab da Allah ga dama sai dabino kawai ya zubo amma komai yana da sababi Allah yana son riko da sababi saboda haka musamman mu mutanen mu hausa fulani mu tashi mu dinga riko da sababi mu daina kawai zaman banza mu cewa Allah zai ciyar da mu Allah ba zai ciyar da mu ba duk kasashen da suka ci gaba hatta na sha gaya mutane kasashen musulmai ka ɗauki irin egypt irin turkey irin dubai irin qatar irin pakistan da suke da nukiliya ba fa zaman banza suke ba aiki suke ba dare ba rana ƙoƙari suke su kamo turawa a ci gaban duniya ina fata an gane gine-ginen da sauƙi ke saudi arabia haka kawai ginin ya tsoro aiki aka yi kun fahimci abin da kyau dole mu ma mu tashi idan ka je ka ga yadda kasashen nan suke aiki da gaske don su ci gaba a duniyance za ka ce mu Allah ji gamu don kar ma ka san wasu mutanen mu suna da wani mentality da ka kawo misalin amerika da faransa wannan kafurai ne Allah ba su duniya to saudiya kafurai ne pakistan kafurai ne da har suka kai nuclear power da turkey da egypt da wane ne da qatar da har suka dauki world cup ina fata an gane aiki suka yi da gaske suka kai wannan matsayi kai ma ka tashi kai aiki da gaske sai kai ma Allah kai ka wannan matsayi lokaci yayi ko yau tun da na kana na amsa uku minti biyar kenan to mala usman ya ce lokaci ya kare dan na fi karban hadisin mala usman na lokaci ina ka za mu tsaya a nan in Allah kai mu gobe in akwai daman mu karisa sai mu karisa insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya ubangiji dukkan wanda yake da damuwa ya Allah kowace iri ce Allah ka yaye mishi ya Allah dukkan mu muna da damuwa Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana kuncin rayuwa masu bukatu na alkhairi Allah ka san su Allah ka san bukatunsu Allah ka biya musu duk wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata ya Allah ka albarkace mu ka albarkaci rayuwar mu ya Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka samu kyakkyawan karshe Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم